أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa muka waye gari yau shida ga watan ramadana wata na tara kalandar musulunci ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 daidai da 23 ga watan biyu haihuwar isa ɗan maryam shekara 2026 ubangiji allah kai mana buɗi kafin mu shiga karatu kai tsaye muna miƙa ta'aziyya da jaje musamman ga mutanen garin alkaleri a yankin gwana wadda jiya ana shan ruwa na sallar magariba 'yan bindiga suka shiga garin suka kashe wasu mutane har da jami'an tsaro suka faza garin yanzu garin ba kowa wayanda suka mutu Allah ya gafarta musu da kuma suka dukiyoyinsu Allah ka mayar musu da alkhairi mu kuma Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu muna ta'aziyya ga sarkin alkaleri sarkin duguri sarkin bauchi da gwamnan jihar bauchi gaba daya da al'ummar bauchi gaba ki daya allah ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana karshen wannan abun muna karatu a cikin sauratul juma'a jiya mun kwana ne a aya ta bakwai yadda allah maɗaukakin sarki ke ga manzo allah cewar ka gaya yahudawa inda suna ganin su allah ya fi so a cikin mutane to su yi burin mutuwa su ce su mutu da ka yau insha Allah za mu tashi kenan a aya ta takwas ko? kul innal motar da rikki kusurwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل قيامس يا محمد إن الموت الذي تفرون منه للمتوى نندكك قدو دقاقريشي ba ka son mutuwa don daɗin duniya ba ka son mutuwa don wata bukata taka wannan ɗabi'a ce ta yahudi fa innahu mulaqikum tabbas ba makawa wannan mutuwar da kake gudu sai ta same ka ko a ina kake ko yanzu ko an jima komai daɗewar shekarunka a duniya wata ran sai ka zama baka nan sai mutuwa ta bakunce ka domin na tabbatar a unguwarku tun daga tashinka zuwa yanzu ba za a rasa mutumin da ya mutu a unguwarku ba ko makocinku ko dan uwanka kila ma mahaifinka ko matarka ko mahaifiyarka wani ya mutu kuma tun da suka mutu ba wanda ya dawo kenan kai ma kana tabbaci za ka mutu kila kana zuwa makabarta yau idan ka kai ko aka kai gawa tare da kai da a ce ba za ka kuwa makarsar ba sai bayan wata guda in ka je ka ga abin mamaki yadda aka yi bisan da kai bayan wata guda yau in ka zo ba za ka yi fitar da gurin ba saboda yawan mamata to ba makawa sai an mutu da ƙi da so sai an mutu komai daɗin da kake ji sai ka mutu komai wahal da kake ji sai ka mutu sun maturadduna ila alimil gaibi wa shahada sannan a mayar da ku zuwa ga masanin gaibi masanin abin da yake ɓoye masanin abin da yake bayyane shine Allah ya san na duhu ya san na fili tattaunawar da mutum yake yi a zuciyarsa ma Allah ya sani fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sai ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa idan kun je lahira kowanne mutum a jikinsa akwai mala'iku guda biyu akwai raƙibin akwai atidun ɗaya yana rubuta mummunan aiki ɗaya yana rubuta kyakkyawan aiki daga lokacin da mutum ya mutu wayannan takaddun da aka rubuta sai a nan da su sai a cusa maka a wuyanka da su za ka mutu kuma da su za ka tashi idan alkiyama ta tsaya idan alkiyama ta tsaya za ka ciro wannan takardar aikin naka a ce karanta a cikin bayanan jama'a daga wanda aka halitta na farko annabi adamu kenan har zuwa ƙarshen halitta na duniya duk kowa yana ji yana tsaye yana jin ka kamar yanda mai lacca zai hau drum mai lacca kowa yana sauraron sa haka za ka hau kai ma ka yi lacca kowa yana jin ka kana karanta abin da ka aikata har Allah yake gaya mana kafirai suna cewa mali hazal kitabu la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wanne irin littafi ne wannan baya barin dan kadan baya barin mai yawa in dai mummuna ne sai ya kiyaye sai ya kididdige shi Allah sawaka sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة idan aka kira sallah a ranar juma'a wunin juma'a kiran sallar daga an gama liman yake hawa kan mimbari yayi kutuba fas'au ila zikirillah to ku yi sauri ku yi gaggawa ku tafi zuwa ga ambatan Allah kenan sallah ma ambatan Allah ce Allah ya ambaci sallah da suna zikiri da haka ku yi sauri ku yi gaggawa ba ce ku tafi a hankali ba kenan duk abin da kake yi lokacin da ladani ya kira sallah to ka bari doka ce ƙa'ida ce sharaɗi ce da gurin Allah e kenan idan baka bari ba fa ka saba wa Allah wazar bai ku bar ciniki ku bar kasuwanci jiya mun tattauna a nan waɗansu masallatan suna sallah da wuri akwai masu sha biyu sha biyu da rabi karfe ɗaya karfe ɗaya da rabi karfe biyu zuwa har da rabi kuma ga shi doka ta ce in an kira sallah kowa ya rufe shago ya tafi gurin sallarsa to me zuwa sha biyu da rabi idan ya je sallah ya dawo yana da damar buɗe shagonsa kenan ko bai da shi in kuma haka ne ko kuma in ba haka ba ne da wanne kiran sallah ka za a yi amfani guda ɗaya ne ko kuma na kowane masallaci na ce to ni a fahimta ta ni ko da kana sallah da wuri in ka je masallaci ka dawo ka yi kwanciyar ka a gida sai masallacin ƙarshe ya gama zalika aha wato to idan kuka yi gaggawa zuwa ga ambatan allah sannan kuka bar harkar cinikinku zalikum khairul lakum hakan ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in kuna da ilimin haka in kuna da sanin haka kila ma sai ka ki zuwa kasuwar ka bude shago a lokacin da ka ji kiran sallar har a je masallacin adama baka yi cinikin ko kwabo ba sannan ga ka saba dokar Allah sa'annan wannan aya yana tabbatar maka da muhimmancin sallar juma'a tana da matukar muhimmanci manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a sa'a ta farko kamar wanda ya yanka naman raƙumi ne ya sadaka da shi wanda ya zo sa'a ta biyu kamar mai sadaka ne da naman saniya wanda ya zo sa'a ta uku kamar wanda ya sadaka ne da naman rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar wani sadaka ne da kaza wanda ya zo a ta biyar kamar wani sa'a ne a sadaka ne da kwai daga lokacin da sa'a take farawa ai awa biyar aka faɗa ko sa'o'i guda biyar aka faɗa to daga wani lokacin da sa'a take farawa ka kasa ka kasa awoyin don yin lissafin ya fito misali a ce kana sallah karfe sha biyu daga karfe takwas zuwa sha biyu rana ka kasa awoyin me sa'a ta farko karfe da ya kamata ya je karfe takwas me sa'a ta biyu wa karfe goma a da samu dai daya karfe goma me sa'a ta uku wa me sa'a ta biyu je tara me sa ta uku ba zai je goma me sa ta hudu ba me sa ta biyu ba ta ta biyar aga ne kenan idan kana son ka rabauta da wancan gara basa na lada mai yawa to ka je ranar juma'a ka je masallacin juma'a akalla karfe takwas shine ka ji a sa'a ta farko kenan kaga kenan wanda ya je a karfe goma sha ɗaya to shine ya je a ƙarshen sa'a shi ne mafi ƙarancin daraja to wanda ya je kuma daga sha ɗaya da rabi fa ya samu wannan sarakar bai samu ba ballantana wanda ya je lokacin da liman ya miƙe fara kutuba liman yana fara kutuba kowanne masallaci kowanne ƙofa akwai mala'iku masu rubuta a sabi ko na sabi gina wanda ya zo na farko an rubuta shi na biyu an rubuta shi na uku an rubuta shi na hudu har na biyar daga nan kowa sai ya rufe fayil ɗinsa kuma shi ma sai zo ya zauna yana sauraron hutuwa kakinan wanda ya zo bayan liman ya hau kan mimbari to shi sunansa bai cikin wancan fayil na mala'iku da suka zo shi ranar juma'a to ina mutumin da zai zo masallaci sai nemi wata bishiya a wajen masallacin sai ya zauna yana hira sai ya ji an ce kwadika mata sala ya rugo da gudu kaga wancan ma yanzu masallacin ya shigo an ce bai cikin fayil ɗin mala'iku ballatana wanda yake can gefe yake hira sai ya ji kwadika mata sala ya rugo wannan jimar ko ba ta da rauni ya kamata samu rauni wani rigima ce wani asara ce za ka ta ka masallaci amma sai ka sami gindin bishiya ka zauna kana hira ko ka buɗe waya kana chatting saboda Allah me ya kai ka ba juma'a kenan ta kai ka ba sai Allah ya ce
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wannan umarni na yin gaggawa zuwa juma'a shi ne jigon bayanin sura mun yi bayani jiya ba sai mun sake maimaitawa ba Allah ce fa'iza qudiyatis salatu idan sallah ta gaba an yi sallama an gama zikirori kowa ya fito daga masallaci fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah to sai ku watsu a cikin ƙasa kuna neman falalar Allah mai falalar Allah kasuwanci wata harka ta neman kuɗi ko ta neman duniya haddasa abbas bin abi talibin kala sana ali bin ma'afi bin yaqub kala sana abu amir sa'ik mil musul an abi khalf عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال ليس لتعب الدنيا wannan umarnin ba yana magana ne akan neman duniya ba in an gama sallah a watsi a shiga neman falalar Allah yace ba neman duniya ake nufi ba walakin iyadatu maridon gaida marar lafiya wa huduri janazatin da zuwa janaza wa ziyararsa akhid fillah da kuma ziyartar dan uwa a cikin Allah an gane kenan kamar ka ce ranar wurin juma'a rana ce ta ibada gaba ɗayanta to ka tashi karfe 8 ka tafi juma'a an gama juma'a an fito an ce to za ka shiga gaishe-gaishe akwai dan wanka makwalla kaninka ko yayanka akwai wani aina ne a dukkan je ka gaishe su wani bai da lafiya a asibiti ne ko a gida ka je ka gaishe shi lokacin muna makaranta akwai wasu malaman yan sudan alalin jima'a in ka je musu ziyara kamar su haɗe ka da murna duk abin da suke da shi sai sun ma kyauta saboda girmama wannan rana ta juma'a to yanzu gaye ba zai fita ba juma'ar ma ba wankan ma ba zai yi ba zai tafi masallaci ne kila ma shonika ne ko tirikwata da ya singiletinsa daga ya ya sallah kuma yanzu ne za a zo a yi wanka bayan an gama sallar juma'a ba yanzu za a zo a yi wanka kuma a sa kayan gayu a fita wani kuma yana zuwa gida sai ya cire sa kayan kwallo ya tafi gurin kwallo wannan rukusa ta wannan ranar juma'ar shi ya haramta wa kansa baya da bukatarta manzala ya gaya masa sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a akwai wata sa'a sa'a ɗaya ce awa ɗaya ce kacal idan ka dace da ita kada roƙon Allah Allah ya karba amma ba sa'atul muayyana bace ba santa ba sai dai kama kami amma da mafi rinjayen magana wannan sa'ar tana zuwa ne bayan sallar la'asar ana yin sallar la'asar zuwa haɗuwar rana a wannan tsakanin sa'ar take kine zo so samu ne daga sallar la'asar zuwa haɗuwar rana samu wani bigire kai ta zikiri kai ta addu'a kai ta ambatan Allah wa zukurullaha kasiran ku ambaci Allah da yawa ku yi zikiri ku yi zikiri wa zukurullaha kasiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun in kun haka za ku samu nasara za ku rinjayi ranar juma'a ka je masallaci da wuri an ga masallar juma'a an taso to kai ta ambatan Allah kai ta addu'a za ka yi nasara to kai da kake da damuwa a gurin Allah kana son mukami a duniya kana son kuɗi a duniya kana son wani matsayi a duniya to ina kai ina wasa ai duk mai son duniya baya da baya lokacin wasa haka ne duk mai son duniya bai da lokacin wasa ballantaran ko mai son lahira duk wanda ga yana da lokacin wasa yana da lokacin wargi to bai da bukata a gurin Allah idan kana da bukata a gurin Allah ko dare ko rana to ba lokacin bata lokaci kuma wallahi kai Allah zai baka ya maka alƙawari Allah ya ce
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين kamar yadda bayani ya gabata ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbari yana khutuba lokacin yunwa da karancin abinci da tashin farashin kaya ya addabi mutanen madina sai ga abinci 'yan kasuwa sun kawo lokacin da manzon Allah yake khutuba da aka kawo wannan kaya sai makaɗa ko aka ɗauko ganguna sai ake kiɗa don a sanar da mutane yau abinci ya samu marasa haƙuri suna tare da manzala yana kutuba wanda sai zare ta wancan kofa da fita wancan ya zare can wancan ya zare can an bar manzan Allah tsaye na kutuba da mutane goma sha biyu shi ne Allah ce wa'iza ra'au tijaratan idan suka ga wata harka ta kasuwanci aulahawan ko kuma wani wasa wato wannan kaɗe-kaɗe da ake yi sautin kiɗan ne ƙila ma wani bai da bukata ba sai zai yi ba amma da ya ji wannan sautin kiɗan yanzu ya ɗauki hankalinsa ya fita in faddu ilaiha sai su yi gaggawa zuwa ga kasuwancin ko kuma su yi gaggawa zuwa ga wannan kiɗan wata da kuka ƙa'ima su barka a tsaye? ƙul gaya musu ma inda Allahi abin da yake gurin Allah khairun minan lahawi wa minan tijara ya fi alkhairi daga wannan wasan ya fi alkhairi daga wannan kasuwancin wallahu khairun don Allah shi ne mafi alkhairi masu azurtawa idan kana neman arziki ne ma a gurin Allah shi ne mai bayarwa domin abin da ke hannunsa baya karewa ba ka da wani wayan da za ka dogara da shi ka ce dalilin wayan ne ya tara maka abin duniya ba ka da wannan wayan in Allah ya ga dama ne sai ya baka kai baka masallu ya aka yi aka yi kudin ya taru ba a haddasa ibn abdul'ala kala sana muhammad bin saur an ma'amar kala قال حسن إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرج صلى الله عليه وسلم قائم سنجي صوتي نا غنغا ko kiɗa wanda yake sanar da zuwan 'yan kasuwa suka bar manzon Allah a tsaye na kutuba daga cikin wasu suka jira akwai abubakarin akwai umar da sauran manyan sahabbai so suna nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laka idan kana son kubuta ka samu duniya ku kurbi lafiya me arziki ne a duniya babu arzikin da yafi girma kamar wadatar zuci babu arzikin da yafi girma kamar wadatar zuci me wadatar zuci baka da shi amma sai wani zo tambaye ka da Allah ka taimake ni ban da cefa ni a gidana bai san ma kila gari shi ba zuciyarka ka wadata ba a gane talocinka a sifarka wani ya fi komai daɗi don sai ka ga mutum ya tara dukiyar amma in ka gani sai ka baya sadaka jama ko babu ya tara dukiyar amma wanda bai san shi ba da zai gan shi sai ya baya sadaka ko da bai tambaye shi ba ya san wannan mabukaci ne bai da wadatar zuci amma yana da dukiya amma ga wancan bai da dukiyar in ka gani sai ka ce da Allah ka taimake ni ban yi ce fade ba saboda yana da wadatar zuciya naka idan ka zamo mai wadatar zuci ka kubuta ba ruwanka da hangen wani abu da ku dogara ga Allah ku nemi arziki a gurin Allah ku nemi aljanna a gurin Allah Allah sai ce
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wannan aya ta sauka ne don ta ba mu labarin wani abu da ya faru manzon Allah yana dawowa daga yakin tabuka shi da sahabbansa sai ibn ubayyu ibn salul babban munafikin nan sai yake cewa idan mun koma madina saboda wata jayayya da ɗanfa tsakanin musulmai tsakanin ansar da kuma muhajirun sai mun kori manzan Allah daga madina waɗanda suke ganin su manya-manya ne sai sun dawo kaskantattu wannan magana zairi bin arkam ya ji ta sai ya zo ya gaya manzo Allah ga abin da ke faruwa manzo Allah bai amince da wannan maganar ba saboda manzo Allah baya amfani da kila wakala mutum da ake masa wahayi to kuma zai guji za ka kawo masa shi ne bai ke cewa ni ku je da zuwa min da zancen wani ina so dai kawai in waye gari ga kowa mutumin kirki Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka qalu suka ce nashhadu innaka la rasulillah wallahi bin da kai manzon Allah ne min shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu ai ko basu wada ba Allah ya san kai manzansa ne wallahu ya shahadu kuma Allah ya shaida innal munafiqina lakazibuna munafiqai makareta ne waya munafiki shine wanda yake boye kafirci a zuciyarsa ya bayyana gaskiya ya bayyana imani to suna zuwa gaban manzon Allah ne su yabi manzon Allah domin a yadda su musulmai ne don dukiyoyinsu jininsu su zama katanga ga al'ummar musulmai Allah ya ce
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون lokacin da labarin abin da ibnu abdullahi bin ubayy bin ka'ab yake shiryawa ya zo ga manzon Allah tabbaci daga Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya kira shi yake tambaye sa kai ne kai kaza kai kaza yace wallahi ba ni bane sai ya rantsi yace wallahi ba ni bane Allah ta ittakhadhu aymanahum junnatan sai suka riki rantsuwarsu ta zamo kariya ta zamo katanga don kar a kama su da laifi fasaddu an sabilillah kuma sai suka tsare hanyar Allah innahum sa ma kanu ya'maluna abinda suke aikatawa yayi muni yayi muni ka zo kayi ƙarya kayi rantsuwa kan ƙarya sannan kuma a gefe ka hana mutane fahimtar addinin Allah ba ka so addinin ya ɗaukaka wannan aiki ya yi muni sai Allah ya ce ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون zalika dalili bi annahum amanu su sun yi imani da bakinsu sun ce su musulmai ne thumma kafaru sannan suka kafirce a zuciyarsu dan ba su yarda da sakon manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fatubi ala qulubihim Allah sai ya rufe zukatansu Allah ya toshe zuciyar ba ta da wani tunani na imani fahum la yafqahuna ba su da fahimta duk yadda kai da su ba su da fahimta don sun dori akan munafunci Allah ya ce وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم لا ذاك جوز يا محمد صلى الله عليه وسلم تعجبك أجسامهم jikinsu zai baka sha'awa mutane ne lafiyayyu bulbul masu kyawun halitta masu kyawun siffa wa in ya ƙulu ta sama idan suna magana sai ka saurari maganinsu sun iya magana sun iya tsara ta ka annan khushubun musannada kai ka ce wata azara ce ko katako da aka jera ya sabu na kulla sihatin alaihim amma fa daga sun ji an ce wahayi ya sauka to suna tsoron da ma dai ba asirinsu ne ya tonu ba tunda wahayi yana sauka a gabansu kuma sun san Allah ya san komai Allah na da ilimin komai da haka daga sun ji labari wahayi ya sauka suna ɗarɗar da ma dai ba a kansu wannan wahayin ya sauka ba humul adu fahzar su ne abokan gaba ka tsorace su dan ka san munafiki yana da illa idan ka fito ka yaƙe shi ko da ka san shi za a ce kana kashe ɗan uwanka idan ka bar shi ya ci gaba da cutar da kai haka sai na Umar ya nemi izini a wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewar a ba shi dama ko a ba sahabbai dama su kakkashe munafukan annabi ce aya Umar sai jama'a su yi tsammani ina kashe sahabbai na kenan wanda ya zama munafiki a fadar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ko da ya furta kalmar shahada shi ba sahabin annabi bane ne domin ana zama sahabi ne ta hanyoyi guda uku ba za ka zama sahabi ba sai ka yi zamani da manzan Allah kuma ka yi imani da manzan Allah matakin ɗaya kenan ba za ka zama sahabi ba sai afwan sai ka yi zamani da manzan Allah da farko na biyu kuma ka yi imani da manzan Allah na uku kuma ka mutu kana mai imani da manzan Allah da a ce ka yi zamani da manzan Allah amma baka musulunta ba sai bayan manzan Allah kai ba sahabi ba ne ina ba ta gani da a ce ka yi imani da manzan Allah amma sai ka ridda bayan rasuwarsa kai ba sahabi ba ne da haka annabi ke cewa sai jama'a fi tsammani ina kan sabaina ne qatalhumullah wa inna Allah ya tsine musu duk inda munafi yake tsinanne ne an na ifakun ta ina yake ɗaukar hankalinku ne waye ya sauka a gabanku ga manna Allah a gabanku a yi komai a gabanku amma kuma ku kafirce ku butulce Allah sai ce وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا أولاد بن أبي بن سلول wannan magana da ka faɗa na aibanta manzan Allah taho manzala ne maka gafara idan manzan Allah yana raye duk wanda ya taba mutuncinsa haƙƙinsa ne ko ya ce ya yafi ko ya ce bai yafi ba amma yanzu manzan Allah baya nan duk wanda ya taba mutuncin manzan Allah ba mai yafewa an gane ba yafiya ko da musulmi ne ko da wane ne in ya taba mutuncin manzan Allah ba yafiya dole a kashe shi ko ya tuba don mai karɓar tubar baya nan daga wanda ya taba kimar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya tuba wajibi ne a kashe shi dole ne wannan ai suna ta nema su kirkiro su dokoki a najeriyance wadda za ta hana kashe wanda ya aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ma sun yi ta a banza ne in ma sun yi ta a banza ne akwai wanda zai hana mu kashe wanda ya taba a mutuncin manzan Allah a babu shi domin rayuwarsa a raye ya fi mu a mace ya fi mu manzala ba duniya amma ya fi mu daga mu duka rayukan mu fansa ne ga manzala sallallahu alaihi wasallam daga lokacin manzan Allah yana raye aka ce masa ya je ya tuba manzan Allah ya nema masa gafara sai ya ƙi lawawar usahun sai ka ga suna girgiza wuyayensu don girman kai wara ayyatahum yasuddun za ka ga suna tsare hanyar Allah wa hum mustakbirun suna masu girman kai girman kai siffa ce ta Allah mai ma'anar girman kai ƙin karɓar gaskiya ko don kare da mutumin ko don wani dalili naka daban ya gaya ma gaske da kaki karɓa ka zama mai girman kai alhaku makabulin wa min jahilin gaskiya a bar karɓa ce ko da daga bakin jahili ne sallah ya ce
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم ديديني أكنسو أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ka nema musu gafara ko ba ka nema musu gafara ba lai ya gashir Allah lahum har abada Allah ba zai gafarta musu ba ina lalaye hali kawman zalim a fasikin Allah bai shiryar da mutane da suke fasikai waɗannan mutanen da ire-irensu idan suka mutu aka wannan matsayi kun san babu wani laifi a gurin Allah da ya gagara Allah ya yafe shi duk girman laifin ai shirka ta fi kowane laifi girma a duniya idan ka da Allah ya yafe maka ballantana wani laifi kuma bayan shirka amma idan mutum ya mutu mai imani yana aikata wasu sashen sabo amma yana da imani in Allah ya so zai gafarta masa in Allah ya so kuma ya masa azaba dalilin sabawarsa amma idan mutum ya mutu yana mushriki ko ya mutu yana kafiri Allah ya alkawarin ba zai yafe masa ba zai dawwama a wuta ne har abada a حدثني محمد بن سعد قال سنا أبي قال سنا عمي قال سنا أبي أنا أبيه عن ابن عباس قوله حديثي غدان عباس yadda Allah yake cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum daidai ne a kansu ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba lai ya gafira Allahu lahum Allah ba zai gafarta masa ba qala nazal hazil aya ba'da ayatin latifi sul tauba wannan aya ta sauka ne bayan wata aya da ke cikin suratul tauba in tansagafin lahum saba'ina marra Allah ya ce idan ka nema musu gafara so saba'in falai ya gafirin lahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba sai manzan Allah ya ce sulam ziyadatan ala saba'ina marra to na ƙara a kan saba'in ɗin an gane kuwa Allah ya ce in ka nema musu gafara so saba'in Allah ba zai karɓa ba to in kuma ya wuce saba'in ɗin fa yana ganin kabar kenan in ya wuce saba'in din Allah zai karba to sai Allah ya ce a astagafarta lahum am lam tastagfir lahum ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara lai ya gafira lahum Allah ba zai gafarta musu ba kenan wannan ba adadi can a tauba an ce in ka nemi gafarar so saba'in Allah ba zai gafarta ba a nan sai yake to ko ka nema musu gafarar ko kar ka nema musu gafarar Allah ba zai gafarta musu ba sai ya ce هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم, الذي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله kada ku ciyar kada ku yi kyauta kada ku ba da abinci ga mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen maka sun hijira sun koma madina wanda yake da dukiya maka ya batta wanda yake da mata maka ya batta sun zo madina ba su da komai kuma ba su da kowa yan uwansu na madina musulmai wadda manzo Allah ya hada su yan uwantaka su suke taimaka musu da abin da za su ci to sai munafukan nan suke ce musu la tunfiqu ala man inda rasulillahi kada ku ba da abinci kada ku taimaki waɗanda suke tare da manzon Allah nan hatta yan fadu sai dai in sun bar manzon Allah idan suka watsa suka bar su to shikenan ku ba su amma in ba haka ba to kar ku ba su amma sun banta walillahi khaza'inus samawati wal ardi taskoki na saba taska asusu na sama da na kasa na Allah ne walakin da munafike la ya fuka wuna ma munafikai ba sa fahimtar haka idan Allah ya ga dama zai ci yadda kai ta duk hanyar da ya so duk mutumin da ya baka abu zai iya baka abu ba da son ransa ba ana iya samu mutum ya kyauta daga baya zo ransa yana bace ba wai dan babu ba ko ba samu a yi kyauta mutum kuma daga baya yana da na sani me yasa waccan kyautar da dole ne Allah ya sashi dole sai ya bashi haka Allah ga dama mutum zai yi kyauta ma wani alhali dan uwansa yana da bukata kuma yana son dan uwan nasa ba yana kin sa ba amma sai tsallake je ba mu wani me yasa Allah ne ya rubuta shi sa idan Allah ya baka dukiya Allah bai baka dukiya kai kai kadai ba a ce kai kadai ne mai murata a'a in Allah ya baka dukiya akwai rabon wasu a ciki idan kuma kana son ka zauna lafiya da mutane ka zauna lafiya da Allah ka samu zaman lafiya da dukiyarka haƙoƙin mutane nan ka basu in ka zauna lafiya amma wala in kaki ba ka zaman lafiya sai ka samu tarin abokan gaba sai ka samu tarin mahasada duk yadda musiba ta sami ka ba mai tausaya maka don baka ba mu haƙƙi ga masu haƙƙin ba da ka Allah ne yake azurta wanda ya so idan kun ce ba za ku ba ma waɗanda suke tare da manzan Allah ba za ku ba su abinci ba Allah zai ciye da su mutanen da sun saba da dabino suke rayuwa ka duba lokacin da aka yi yakin afghanistan ko taliban za ga sojan taliban ko wane ne rekeke da shi kamar ka turi shi ya faɗi amma wala kayan ne ɗauka ba kai saka ɗauka ba usama lokacin ya ce sojansa ɗaya an mai training zai yi tafiya kafa na awa 24 da kuma kaya bai huta ba zai yi linkaya a ruwa tawa 24 bai huta ba amma yanka ganshi sai ka raina shi kai ne ka saba da cin abinci ka ɗirka da safi sai ka yi dal da rana sai ka yi dal da daddare sai ka yi dal ana taba ka sai haƙi ka gaji ga abincin da aka ji siga ka yi tibbi ka zama ƙato da aka saka wannan kalmar kada ku yadda ku ba sabon manzan Allah wani abu sai in sun bar manzan Allah sai Allah ya ce يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ga abin da abdullahi bin ubayyo yake faɗa shi da jama'arsa wadda muka ce zaid bin arkam ya ji wannan maganar ya je ya gaya wa manzan Allah manzan Allah bai gamsu da maganar ba ya ce ya koma gida cikin bakin ciki cikin ɗimuwa da tashin hankali sai ga aya ta sauka zala ya kira shi aya ta sauka tana gaskata maganarka Allah ya ce ga abin da suke fada ya kolo na suna cewa da yan raja'ana ilal madinati idan muka koma gida muka koma madina la yukhrijanna la'azu min al'azal waɗanda suke ganin sun girmama waɗanda suke ganin su ne manya sai sun fita sun bar mana madina suna kaskantattu ai manzo Allah hijira yi daga muka zuwa madina shi da sahabbansa da aka yanzu gorin gari ya taso a gorin munafukai sai sun fita sun bar mana garinmu kuma za su fata ne cikin kaskanci kun san me yasa Abdullahi yake wannan bakin ciki yake wannan hasadar lokacin da manzon Allah ya je Madina an taru za a nada shi sarauta wadda babu irin ta a garin shine zai zama kumfa ya kunna garin zuwa manzon Allah ke da sai aka wazi aka bar shi aka koma gurin manzan Allah to sai kulle wani abin a zuciyarsa kun zan munafiki ya iya kamfen da aka yake min daidaikun mutane irinsa yanzu ga shi ana tafiya cin ayari shi da mutanensa sun haɗa kai suna tattaunawa ga abin da za a yi ga abin da za a yi walillahi izzatu wa rasulihi amma fa sun manta girma na Allah ne girma na manzansa ne sai ga mutum ya fito a cikin ku bashi da komi bashi da kowa Allah sai ya ɗaukaka shi a kanku ya zama shi ne babba a kanku ko ya bashi mulki wanda ganin sama sai ka nemi izini ko ya bashi dukiya wadda wata za ka zama bawansa ka je kana masa hidima haka Allah ya so ɗaukaka ba hannun mutum take ba wallin muminin sannan ɗaukaka tana ga muminai wanda yake da imani ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa girman daraja walakin na munafiqin la ya'lamuna amma dai munafikai ba sani ba ba su da wani ilimi sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون نعم lokacin da ibn salul yake wannan bayanin akwai yana da ɗan abdullahi abdullahi bin abdullahi bin ubayu bin salul to shi mutumin kirki ne sahabin annabi ne ya zo ya ce ya rasu da ka ba ni izini ga abin da mahaifina ya faɗa ni kuma zan kashe shi annabi ba shi dama ba abdullahi ya zo kofar madina ya tsaya ya zara takwabi babansa ya zo shiga ya ce tsaya ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza a gaban manzan Allah ko ka tuba ko in sare kan sare ma kai shi ya haife shi ba wannan ita ce soyawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baka ganin kimar kowa a gaban manzan Allah baka ganin girman kowa a gaban manzan Allah babu wani mai daraja a gaban manzan Allah babu wani mai kima a gaban manzan Allah ko shi ya kawo ka duniya da aka Allah maɗaukacin sarki ya ce ya yi walazina amanu la tulhikum amwalukum haka ne ko ya ko masu imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada ku yadda dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku ku daina ambatan Allah dukiyoyi da 'ya'ya kina abin jarabawa ce Allah ya san hakan yana faruwa da aka yi amfani da wannan kalmar kar ku sake dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah wani damuwarsa dukiyarsa idan ya zauna yana lissafin dukiya a yi azahar bai gama ba a yi la'asar bai gama ba a yi magarba bai gama ba a yi isha bai gama ba digina harkar dukiya kaga dukiya ta shagaltar da shi a shago yake da shi sai jarabawa ta zo masa lokacin da aka kira sallah a lokacin kuma ciniki ya buɗe layi ma jama'a suke yi ba nan kaza ba ni kaza ba ni kaza can kuma cewa rabbana wa lakal hamdu amma ya ke mai mai kaga dukiyarsa ta yi mai ta shagaltar da shi daga ambatan Allah balantana yaya su ne jagorori a yau na hallakar da iyayensu da ce da mahaifinka ya yi maka kai ma haka kake wa ɗanka da kun zauna lafiya da 'ya'yanka akwai ƙananan yara a nan amma dai akwai sauƙi da ƙasa da mu kaɗan lokacin da babanka ya sa ka a firamare kuɗin tara ma baya baka haka ne ka ci ɗumame ne ka tafi kafin ka dawo an gama gote ko an yi kunu ka zo ka sha ka tafi harkarka ka ga tausayinka da kake tausayin iyayenka sai sha bamban da tausayin 'ya'yanka da suke maka yau haka ne yau iyayen sun zama bayan ‘ya'yansu ne iyayen sun zama bayan ‘ya'yansu ne tafiyar ayan agwagi ake da agwagwa su ne a gaba uwa tana binsu a baya ka haifi ɗanka ya shekara uku wata makaranta mafi tsada a garinku ita za ka sa za ka sashi ana sallar asuba uwar maimakon ta zuwa ta yi zikiri sai shirye-shiryen ɗanta da tafiya makaranta haka ne maimakon ta zauna ta yi zikiri to shirye-shiryen ɗanta ne kawai zuwa makaranta a dafa masa wannan a yi masa kaza a yi masa wanka a yi masa kaza kai kuma hankalinka yana kan ɗan ka tanadi abin hawanka ko abin atabarka sha biyu tana yi idan kai da agogo ka bar ofis ɗinka karfa ka manta ɗaza an kira sallah amma aikin ofis ya ɗauke ma hankali an kira sallah ciniki a shago ya ɗauke ma hankali an kira sallah wata damuwarka ta ɗauke ma hankali abin sha biyu tana yi duk aikin da kake sai ka tattara ka aji an kira sallah baka je ba amma sha biyu tana yi lokacin da za a ɗayanka a tare daga makaranta yana zuciyarka ka ruga ka tafi don ya jaraba ba ta shigo ba shin damuwar wannan yaron in yi girma damuwarsa ai wahalar da kai babansa ka yi masa haƙƙinsa ne ka yi masa to shi man ya samu ɗa haƙƙin ɗansa ne ya yi masa da aka yanzu ubansa yanzu bai da haƙƙi a kansa damuwar ka ɗanka ɗan ɗan uwanka ba ruwanka da shi dan yayanka dan kaninka ba ruwanka da shi dan kanwarka ba ruwanka da shi ba ruwanka da marayar unguwarku ba ruwanku na bukatun unguwarku kai dai danka duk kalar ɗinkin da ake yayi ka siyo ka tanadi keken zuwa makaranta in kusa ne jakar da 'ya'yan abokansa ba su da shi ka siyo masa da saurin ɗabi'u na wani hidimar don me ba ka ga jarabawa ba nuna masa Allah a wannan shekaru uku yanzu abin da yake bukata ka nuna masa Allah man rabbuka ma dinuka wa ma nabiyuka abin da ya kamata ya iya kenan alefin ba'un abin da ya kamata iya kenan ba abcd ba ba taken najeriya ba ba yawan local government din jihar bauchi ba shine a gabansa ba in ka koya masa wannan taken najeriya kai amfani mai taimaka taken najeriya ballanta na shi don Allah taken Najeriya amfanin mai ta yi maka wala ba ta ma amfani ba ballanta na shi mutane nawa ne sun yi aikin a sun yi karatun da mai digiri ɗaya da mai digiri biyu sun rataye sun sa a ƙarƙashin akwati wani mata ba yake yi wani matemati a kamanta wani furofeso a nan jigawa furofeso ne laccara ne amma wanzami ne yana fitowa daga lecturing zai zo ɗauki zabira sai shiga kasuwa ba ɗan fushi ba ruwansa ashe in ka koya wa ɗanka Allah ɗanka ya san Allah to wallahi in ya girma zai watsar da kai ba wallahi zai tausaya maka amma in ka dage sai ya iya taken Najeriya in ka dage sai ya iya turanci sai ya san jihohin Najeriya sai ya san local government ɗin jihar Bauchi to wallahi baka da mutunci a idansa dan baka nuna masa Allah ba kai da ma hakan zai tsaya iyaka nan ne da ka huta sai ka je lahira kuma ka ci tambaya san ne matsala da karka yadda dukiyoyinku ‘ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah’ wa man yaf'al zalika wanda kuma ya aikata hakan fa ulaika hum khasirun inda su masu asara sun yi asara a duniya sun yi asara a lahira lokacin da zaka zauna kai kade kana kuka ga ɗanka ya isa ka amfane shi amma ya gagara ya saya wa matarsa mota kai sai ka hawa taba ka je unguwa ya kai matarsa makka kai kana nan masallaci ma sai an taimake ka ba ruwansa da kai ka kayi asara a duniya a lahira ma kuma ka ji Allah ya tambaye ka dan ka haifar ma al'umma matsala domin irin waɗannan ɗin idan addini yana da taimako ba sa taimaka masa ba za ku mun ƙarfa wani aya ɗayan ba ko mu hakura haka to shi kenan mun hakura Allah kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullah na'am